إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يغشي الله سبحانه وتعالى يقدر دورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata 23 ga wata na jumadar akhira 20 daidai 20 daidai ga wata na jumadar akhira hijira shekara 437 kenan 20 daidai ne haka ne 20 daidai ga wata jumadar akhira hijira shekara 437 wanda ya dace da 29 ne 29 ga wata na uku shekara 2016 yau za mu yi darasi na 59 darasi na 59 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz dan takaitaccen littafi ya mai suna a fahimta ta sunna da littafi mai girma wani alkurani a yau darasinmu na 59 kahin muhara akwai masala ko tambayoyi sun sha bujurarwa balle ga wanda ba nan ba suke dangane da wasu bayanai da na yi a kan ko masala ta idi da muka yi magana in ta dace da rana ta juma'a mun kada bayanan magabata duk da wai mun ambaci saɓani da aka samu kan haka wanda mun ambaci magana a ta'abin abin abi raba magana a ta'ade wanda yake maganar da shi ma da harko yana kan masa'alar sake a zuhur daga baya ya komo daga haka nan dangane da dai waccan ruwaya ta abdullahi bin zubair wanda yawan sun tsaya kan haka gaskiya bayan da muka yi bayanai ne da muka nutsa a kansu na bayanin na wadatuwa da sallar idi in ta dace da ranar juma'a kenan idi ya ɗauke maka wajibcin juma'a idan ku aka ce ba an ɗauke juma'a me ya kambacin ran juma'a ana azur alƙashin da wannan bayanai mun yi bayani gaskiyar magana mun samu gamsuwa kan wancan bayani na wadatuwa da sallar idi in ta dace da juma'a duk da wannan magana za a tsaye da juma'a kun ba a ce ba ba ce ba an an je juma'a ba ce ba an je juma'a ba a zuwa idi mana wanda ya je an ɗauke ma wajibci ne an ɗauke wajibcin ne na zuwa kenan juma'a ina ga haka yayi haka ba a haka yayi a ci gaba za mu yi a bayaninmu da ja ba kuma baya kenan he mas'ala ta biyu ta mas'alar salatul tasbih salatul tasbih mun yi bayani akan wani darasi da muka yi na wasu malamai sukan yi magana kan cewa sun ji a cikin malaman sunna sun yi magana akan rashin ingancin salatul tasbih a wancan lokaci na yi bayani kan malami yakan yi magana kan hadisi kan wasu dalilai da ya gani da suka bayyana a gare shi balle da aka ce malamin sunna ne yakan yi bayani kan wasu hujjoji da yake wajen shi wuri ne malamai ke ishtihadi a wannan wuri bayanin da ne a wancan zamani na ji hawan ya kama magana jafar ya ce bai inganta ba da na kawo wancan zamanin jafar ya yi magana bi kan wannan ruwaya ta hadisi ya kawo da harko ta inganta ba daga baya ya yi tadaruku cewa ya inganta a wurin shi duk da mu ba muna dogawa da maganar jafar ko wani bane ba gaskiya magana muna maganar su malumai ba bane ba na kurin ra'ayi wani ya ce ilyas ya ce wani ya ce a madogarar jigon magana ce malamai kewa hanyar da hadisin ya zo an samu cikin magabata irin su amur bin hanbal duk da shi an samu shi ma daga baya ya yi taraju na rawan hadisin da ya haka su ibn taimiyya an samu irin su ibn jauzi sun yi magana kan wannan ruwaya na muku bayani a wancan zamani malami kan yi magana a hadisi kan isnadi zai iya zauwa ya yi magana kan isnadi kan rashin inganci ko ya ma tura ruwa gaba daya wani malami ya zo ya yi magana kan tabbacin wannan ruwaya me ne maganar labari yanzu ma ku misali misali na misali a yanzu zan iya samun labari daga wajen wani in ki yarda da labarin saboda matsayin mutumin a wajena ko da labarin an yi zai ta bin yarda ba saboda wani ya kawo min labarin ya ce labarin wani kuwa ai iyaye wani labarin ya zo ta hanyar gaskiya mai gaskiya ya kawo ko kenan malamin zai iya ture ruwaya dalilin wani dalili da yake isnadin wannan hanya da ya samu zai iya ce bata inganta ba amma zai yi ni ko wani iya da wannan labarin ta hanya wani mutum wanda yake abun hujja ne akan shi ko ko rauni da yasa a wannan hanya malamin hadisi yace ruwa bata inganta ba sai a samu rashin raunin a wata hanya daban yan wa abu ne mai tsawon gaske malamin hadisi a takaice na yi bayani na kan madogara a malamai na zamanin karnin yanzu wanda duk duniya ta hadisi take daga mace da musu hula mana wadda sun amince da matsayinsu akan inganta hadisi na kawo muku a wancan zamani wanda a yau don kama koma baya misali a yau kamar kayan yau cikin magabata na ambata muku wanzu ka ambata rauni ko wanzu ka tabbatar da ƙaryen ruwayar a cikin akwai musulmi duk da bai kawo ruwayar ba imam musulmi haka akwai abu dawud kamar da hafizul munziri ke cewa haka imam hakim haka imam bayhaqi a cikin malaman na karnin yanzu akwai cikin manyan manyan ahmad shakir ahmad shakir ya tabbatar da ingancin wannan ruwaya haka imam albani wanda dai shi ma dai a yau ya kawo wannan ruwa cikin sunan abi dawud cikin sunan ibnu majah haka cikin azkar sahih azkar na imam an-nawawi da wannan wuraren ya tabbatar da ingancin wannan ruwaya ta salatul tasbih kina abu ne na yi kan wancan madogara ce wanda kuma banda wani mamaki ko inkarin wani malami ya rike waccan magana ya ce fita inganta ba waccan ce madogarar shi ni kuma ga madogara ta wallah ala alƙashin wannan yan uwa duk na wannan bayanin wani ya ka iya wanda na muka yi bayani ya tambaya wai magana mi yake muna magana salatul tasbih ita muke magana sallah salatul tasbih wanda muka yi bayani sallah ce ta nafila ta neman lada neman lada raka a hudu ce ruwa ta zo kan raka a hudu raka a hudu wadda menene ake yi a cikinta mutum kamar da ruwa ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma abbas tambaya magana ya amina zan ma kyauta zan ma baiwa da kalmomi na yin karama yin baiwa ga abbas yace zan ga mata wata sallah wadda zaka yi in kai Allah zai gafarta ma kurakuranka manya da kanana tsaihi sabbi da kas kalmomi da na tauhidin magana bayan ya mai wannan bayani yace ga yanzu zaka yi sallah raka'a hudu raka'a hudu yaya raka'a hudu take yace zaka zaka yi raka'a ta farko bayan kai Fatiha da sura da ka karanta zaka yi subhanallahi walhamdulillahi wala ila illallah wallahu akbar bakin nan kurin akwai masu ƙarfi laula ba laula wala haula a nan cikin irin wani azkarkin akwai laula wani wuri amma azkarkin sallar tasbih babu wala haula ciki bakin wallahu akbar ne subhanallahi walhamdulillahi wala ila illallah wallahu akbar ka karanta haka bayan fatiha da sura a tsaye ka karanta goma sha biyar goma sha biyar za karanta in kai ruku'i a cikin rukuyi karanta kafa goma idan ka dago daga rukuyi ka karanta kafa goma idan ka je kai sujada ka karanta kafa goma idan ka taso daga sujada ka karanta kafa goma a zamani in ka koma sujada ta biyu ka karanta kafa goma kuma idan ka taso daga sujada ta biyu za ka tsaye he ka ɗan zauna da su istara he ka karanta kafa goma idan kai da tayi zai baka tasbihi 75 a tsaye ka sha biyar ka yi ruku ka goma 25 ka taso a tsaye ka goma 35 ka je sujada kaya goma arba'in da biyar ka kuma ka zauna kaya goma hamsin da biyar ka koma kaya goma sattin da biyar ka taso kaya goma ka yanka miƙe saba'in da biyar zai ba ka ɗari uku sau hudu zai ba ka yin saba'in da biyar sau hudu zai ba ka yin saba'in da biyar sau hudu zai ba ka ɗari uku adadin tasbih ɗari uku ne kenan wannan raka ta farko ce muka ambata ruwa ya in ta zo ta zo a bayanin raka a farko kura ba bayanin a raka ta biyu akwai tahiyya ba tahiyya din ibnu mubarak cikin malaman tabi'ai ibnu mubarak iya cewa in sallar dare ce kai bi kai sallama in ta rana ce kai hudu gaba daya wannan bayanin da ne ba dan ba cewa wai idan ka gama kai lagi kenan anan a bayanin ibnu mubarak kenan mutum iya da zabi a raka'a ta biyu ko ya salamce ko ya ci gaba ya ka raka'a hudu kenan raka'a ta biyu in ka zo ta biyu to muna magana ta yanzu ɗan aka zo ta biyu duk da kai a tawarko shi ma za karanta fatiha kullum a tsaye bayan fatiha da sura kullum a tsaye raka'a sha bayan raka'a fatiha da sura za a karanta sha biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sha biyar za a karanta bayan fatiha da sura duk duk tsayewa ma sauran wurare kuma goma goma ne kenan inda kai a raka'a ta farko sauran ya goma goma haka za ka yi raka ta biyu ma dukkan ruku'i a yi goma an taso a yi goma an yi sujada a yi goma an taso a yi goma a koma a yi goma a zamna haka dai an an zo ta yi raka ta biyu an aka zo sujada ta biyu an aka zo aka zamna wurin tahiya sai an fara tahiya an wa annabi salati sai a karanta kawa goma sallama za a yi tashi za a kuma ci gaba haka tahiya ta biyu ma in an zo sai an karanta ta tahiyyar an wa annabi salati kuma sai a wanta domin akwai ruwa ta kawo in an zamana ta yi ake fara akan kunu kan wannan magana ta tahiya ce sa maka mana kiran wannan shine annabi ya gaya mishi yace to wannan sallah in ka so kullum ma kai in ko kuwa a sati kai guda ko a wata kai so guda yace ko a shekara kai so guda ce kai ko ma duka dai a rayuwar kai daya na shi ne bayaninmu kuma wallahu alam Allah mana mawafaka akan daidai kenan babu wani mushkila da wani malami ya ce kaza da madogarar shi ga tamu wallahu alam sai za mu tashi ayyun insha Allah da rasulmu na 59 salatul idain sallar idi biyu kenan wanda musulunci ya sani a musulunci babu wani idi na uku bayan wannan biyu din ka gan shi wani ya kawo shi ko daga waje ko daga ciki ko daga cikin wasu addinai ko ko cikin musulmi suka kirkira ko kirkire inda ciki daga ciki kenan kirkire cikin musulmi suka kirkire shi wannan shine na musulunci iri guda biyu cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko mutanen madina sana da wasu kwanakin sallah yace Allah ya canza muku da wasu ko idi wanda ya wa'annan shine idul adha wa idul fitr suna bi da akwarwa an Allah ya canza ma wannan al'umma su ma a da suna da kwanaki sallar su kayan musulunci ma manzo Allah ya ce ku musulmi yanzu Allah ya canza muku wasu kwanaki na idi guda biyu wanda sun yi wa'ancan naku na jahiliya kin wannan idin muke magana guda biyu yanzu na musulunci hukumuwa hukumcin sallar idi da farko ya fara kan hukumcin yace wa salatul idaini wajibatun ala rijali wan nisa' لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بالخروج لها yace sallar idi wajibi ce akan maza da mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwamu bi tabarinta ba ya ya dawwamu akan yinta kuma yayi umarni a huta aje a yi ta yace an ummu atiya qalat umirna an nukhrij al-awatiq wa zawat al-khudur umma ta take cewa ruwa da Imam Bukhari ya ruwato haka Muslim ya ruwato sauran wurare umma ta take cewa radiyallahu anha tace ana mana umarni idan sahabi ko sahabi ta ce ana wani umarni ke wannan ruwa hadisin kenan marfu kenan annabi ke masa umarni kenan hadisin kamar kace manzo Allah ne ya ce kaza ta ce ana mana umarni muhuddu al-awatiq da jam'al atiq budurwa budurwa zawatul khudur budurwoyi wanda suke cikin sutura ma'ana me suke a daki a can da yanzu kamar daki babba ake yi kamar yarinya alibuta an ta sa uwa ta ta shiga kumya sai a daki sai a yi masa sai a sa wani wani wani hijabi sai a dan mata kariya wurin kwancinta shine khidr ke wannan dan sutura da ake wa mace albudurwa ta rorewa ta keɓance kanta ta sa kanta wai a cikin daki a dakin guda ake dan warewa ai kenan karin magana ne na budurwoyi kenan yan mata wanda suke cikin wannan hijabi ko sutura kenan anan a wata ruwaya yana ga cikin lafazin Imam Bukhari ne ke cewa wa ya'tazanna al-khuyad al-musalla cikin sahih Bukhari mata har masu haila suna zuwa har sauran mata masu haila duk da tana haila sallah ba wajibi bace ba ta sallah amma aka ce ta je mata masu haila su ma su je amma kar a yi sallah da su ta zama ga ruwaya wadda dalilin su je ne su halarci wannan alkhairin sallah kuma su samu addu'a ta musulmi kina wannan shi ke kawo cewa umirna an mana umarni wannan shi ne cewa tun umarni ne kenan wajibi ne annabi ya umarni a yi ɗan uwa za mu ga masa'alar wannan da malamai ke yanzu kaza wajibi ne mustahabbi ne kaza su magabata sahabbai su sahabbai a zamaninsu ba magana wajibi mustahabbi kaza su kuma idan manzo Allah ce ai kuni zai mu ne muke wannan an zamanin su a to na abin da aka ce in yi mustahabi ne ko wajibi ne in yi ko bari ya kai tun da ce mustahabi ne kenan ba hay nayi ba in kaza ne kana ba su sahabbai in ana mace kaza kun kuni zai bus tambaya wani wajibi ne wani yasun lai ko mustahabi ne wanda zamanin abu ne ya ji sai Allah laji abu yake ake mutane ce ita wannan da an kai wanda kai ba ne amma su sahabbai kuni zai annabi ya ce ayi wallahi ido sai kuni zai ba wani tambayar su layi wannan mustahabi ne wani dina mu ne muke yan baya ake da magana kaza kaza haka idan manzo Allah ya ce kun ayi kun ayi in dai zaka iya kun wa kai in dai ka iya kun kai kaka shiga layin a to kaza in dai annabi ya ce yi umarni ka bi kuma ka samu abin da na lada kenan cewa in mustahabi ne in yi rauni he farilla ne don abu ne ake hori ko ko menene yan uwa wani lokaci matsayin kawo mustahabi ko wajibi inda misali mutum zai shiga wani hali ko bai yi ba abin misali ya huce ta ce to a nan ne nake da fa'ida kaya maka to wannan abin in a ce dole ne ya arama amma dole bane ba to a nan tana da fa'ida amma wajen aikata wa musulmi kun an ce manzan Allah ce kaza ko yayi kaza kurin kai inda ka iya shi mashi alkhairi ga musulmi wannan kuma da aka samu matsala shi za a tabbata a karhin abin dole ne ya rama ba ramawa a nan ya kama gane wajibi ne mustafi ne amma wajen aikatawa kudin kai dan wanka iya Allah taimake mu kenan wannan baiwar Allah ta ce an mana umarni kenan annabi ya yi umarni a ji wanda har ta kai mata budurwoyi yara aka ce a hudda su je bayan wannan hujja wadda ruwa da imam bukhari ya rubuta muslim ya rubuto da sauran ashabu sunan duka arba a san kawo kenan abu dawud ya kawo da sa'i ya kawo turmizi ya kawo ibn majah kawo bayan wannan ruwan duka san kawo sai hujja ta biyu ya kawo ruwaya hafsa binti sirin inda take cewa kunna namna'u jawarina an yakhrujuna yawm al-eid فجاءت امرأة فنزلت أثر بن خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله ألا عيدانا بعث إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فلشهدنا الخير ودعوة المؤمنين a wannan ruwaya abin da yake cikinta hafsa binti sirin ke cewa ta wannan ruwaya imam al-bukhari ya kata muslim ya kawo hafsa binti sirin ke cewa kunna namana wa jawarina an yakhruju yawm al-eid a radan halin su suka tace da muna hana muna hana bayinmu ko ya ce 'yan matanmu yara zuwa huta ranar idi muna haka ne halinmu su ce fita ta imiratu sai wata mace ta zo fanan zalat asar bani khalif ta zama a wani wurin sananne a cikin mata wata fale ta bani khalif wannan mata da ta zo ta sabaka a nan fa'ataituwa in ji hafsa ta ce sai na iske ta kenan alama malama ce fa haddasa ita wannan mata ta ba su labari cewa ana zauji ukhtiya gaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ita wani matakin wasu labari mijin yan uwarta ya yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi goma sha biyu da shi aka yi kenan sahabi ne kuma an dama da su ta ce fakan ukhtuwa ma'awu sai ta gaza ta uwar tata ta bi mijinta wajen wannan yaƙin sha biyu da ya je a yaƙi shidda da ita aka yi uwarta ita wannan yan uwa tata ta wannan bata ta ce fakunna na ƙoma alal marada wani dawila kalama a can wani yaƙi ta ce muna mata an sun je suna jiya ta marar lahiya wani dawila kalama kuma wanda ya ji ciwo mai mai fasuma a ɗari mai a gyara haka ake mataki kashi na ta kenan a mace takan iya likita na mata suke wasu haɓe likita halin da ruwa lahiya mata ne suke yi matan safiya suke aikin su kenan ma a wurin yaƙi su yi jiya kuma su yi wa marar lahiya jiya a mai fasama a gyara mai ciwon shi a ɗan mai wasu abinda kama da mishi ta ce wani ma'ar wata ta faƙalata ta ce ya rasu da ya manzan Allah salama ala idana ba'asun idza lam yakun laha jilbabun Allah ta khuruj ana magana idi ne a kawo sai ta ce ya rasu shi yanzu akwai laihi ga al'umma na mace al'umma da ba ta da jilbab sutura mai rihe jikinta gaba daya don ba ta je ba idi tana da laihi tana laihi kuma ta ba sai ce mata da tulbisa ha sahibatu min jilbabiya in ba ta manta nemo aro kaji wa ha'a nemo aro al'uwarta ta ba ta nata ta yi aro saboda ana so falishi hadin alkhaira wadatul mu'minin ta halarci wannan alkhairi na idi da samun addu'ar masu imani kaga muhimmancin magana kenan karyan abun duk da ba ta mata ta nema aro ta tahi har shine hujjar shi kenan zuwa idi wajibi ne kuma ga maza ga mata sai yanzu kuma mas'ala waqatuwa a wani lokaci ne ake idi عن يزيد بن خمير الرحبي الرحبي يتي خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم في يوم العيد في يوم عيد الفطر او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح wannan abdullahi bin busur sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta baranar idi tare da jama'a aka ta idi wannan shi ne labarin izir bin humayr bin humayr shi yake cewa idi ne dai na azumi ne ko na layya iya shakka da ɗayan idi guda biyu fa an kar ibtal imam sai inkarin jinkirin liman yayi jinkiri kamar yayi jima bai huto ba yayi inkarin jinkirin da liman yayi fa qala sai yake ce musu abakan tahiya inna kunna qad faragana sa'atna hadi mu wa haka ta mun kare muke ni sahabbai manzo Allah yana raye muna tare da shi ta mun kare ta mun kare ba mu hara ba shi kun ba hara ma a lokacin ba haram mace mutunan haka tunan mun kare sai ta wadala ka shirin tasabi wannan abin da ke ba labari a lokacin wallaha ne shirin tasabi mana nafila ta wallaha lokacin da aka halitta a yi wallaha lokacin su a zuciya war haka kidan liman ya yi jinkiri ya ce mu a war haka tun ya kwanta maka nan kwarai da wurin suke yi daga walla da yake magana kenan duk an ce an ce balle ma a idul adha ana bukata don a dawo da wuri a sami yankan layya don ba a karyawa ma ana so a fara cin layya wannan shi zama ake san a layya ya kun lokaci gaugawali wannan shine abin da yake wannan ruwaya ta lokacin yin wannan idi kenan lokacin wallaha shi ta kama ka za ka tasbi kenan lokacin wallaha ake idi shikenan wannan ruwaya abu dawud ya kawo ibnu majah sauransu sai alkhuruj ila musalla huta zuwa wurin idi wa min alahadith as-sabiqa ta'lamu anna mahall salat al-eid huwa al-khala wa laysa al-masjid فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده cewa hadisai suka gabata baya suna karantar da mu cewa wurin da ake sallar idi shine daji wajen da ba fili ba cikin masallaci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huta waje yayi idi kuma haka yan ba yake yi wannan shine asalin idi baya cikin masallaci a waje hili da ba ke dauka a yi shi matsalar yanzu ko ɗauka misali a mako madina matsayin girman gari da sauransu zan ɗauka a nan damuna ce idin wancan zan ce idin mako masallaci wancan ma babban da gari yanzu masallaci ne shi ne kenan dalilin kurin kenan daruwa ta kama asali waje ake huta asalin idi waje ake huta ba cikin masallaci ba musalla kenan ba masallaci ba a hili zai da kowa da kowa sai ya ce hal yu'azzinu laha wa yuqam shi idi za a mai kiran sallah a tada ya kama ana yi ko ba a yi ya ce in ka ce a yi misa ka ce ba a yi ba hujja ba ce ba shi zai gama ganin ba haɓa na kuran ba a yi misa ba a yi kuma mun ga ba a yi ba ba shi hujja ba ga hujja da ta sa ba a yi an ibn abbas wa jabir bin abdullahi qala لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى أبلا بن عباس جابر بن عبد الله كي تشوى بأسامو بأنا كيران صلى باب كيران صلى أران صلى تعزمي قتل يا بابو وانا رواية إمام البخاري يكاو مسلم يكاو يتشوى عن جابر وتروى جابر يتشي ألا آذان لصلاة يوم لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة جابر بن عبد الله كيتشيوا باب كيران صلى أرانا إيدينا أزمي lokacin da liman ya hutu haka wala ba'da ma ya haka bayan kenan daidai wutawar liman kawai kawai misali kayi ne hutu ko ko bayan ya hutu babu ikama babu sallah babu wani abu daban da ake yi yace a ran nan la ni da yau mai izini wala kama babu kiran sallah a ranar idi kuma babu ta da ikama haka kurin ake yin shi sai yanzu eh misalin yanzu kenan babu kiran sallah ba ikama sai sifatu sala yaya ake sallar idin صلاة العيد ركعتان يكبر فيهما سنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة يتي صلى العيد دي ركع بيت يكبر فيهما زي كبرة أو أن ركع بيو أكوي كبرة سنتي عشرة تكبيرة kabbara goma sha biyu saba'an fil'ula kabbara bakwai a raka'a ta harko zai wannan kabbara bayan ta kabita iran bayan kabbara ta harama wa kabbalar kira'a an yi kabbara ta harama daban a nan kun bayan kabbara ta harama ake yin kabbara bakwai kashi a fara karatu kuma a yi karatu a sauransu wa khamsan fi thaniya qabla al-qira'a kuma za a yi kabbara biyar kayan fara karatun raka'a ta biyu in an taso shi ma banda kabara tasawa in an taso tsaye za a yi kuma kabbara biyar kayan a fara karatu shi ne ke yin kabbara goma sha biyu kenan bakwai a kabbara raka'a ta farko banda kabbara ta harama kuma biyar a raka'a ta biyu banda kabbara ta tsayuwa me hujja kan haka عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبي عن جدي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة والتشكيل يكا رواية ودا ابن ماجه يا روتو abin da ke cikinta kasir bin abdullahi ke cewa bin amr bin auf ya ce kakan shi ke bashi labari daga shi kuma daga baban shi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara a cikin idi saba'an fil'ula kabbara bakwai a raka'a ta harko kuma wa hamsa fil'akhira kabbara biyar a raka'a ta biyu bayan wannan ya ce ana aisha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kabbara filfitar wal'adha saba'an wa hamsan cewa takabiratar ruku kabira ta yi ruku ya ce aisha take ba labari da la'ana take cewa manzana sallallahu sallama ya yi kabbara a idi na azumi da na layya saba'an wa hamsan da kabbara bakwai da kabbara biyar amma banda kabbarori biyu na ruku'i kenan wajen ruku'i banda ta cikin ruku'i don kenan an aka yi bakon kaka ɗauka ta ruku'i a bakwai daban banda kabbara biyu ta ruku'i guda biyu wanda ba su ciki da tsayi magana kenan sai a wannan ruwa ibn majah roto haka abu daud haka abu daud ya karuwa sai alqira'atu fiha abinda ake karantawa a cikin sallar idi an nu'man bin bashir أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية وانا رواية إمام مسلم يروتو هكا أبو داود هكا ترمزي هكا نسائي كان دي أصحاب السنة العربة أسروتو هكا إمام مسلم نعمان بن بشير كبار الأبارين تيوى منزان الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة annabi sallallahu alaihi ya kasance abin da yake karantawa a idi guda biyu na layya da azumi haka da juma'a iyaka da wannan surori sabbi ismi rabbikal a'la da hal ataka da sulgashiya kin suratul a'la da sulgashiya abin da yake karantawa a wannan rakawoyi guda biyu na ma'ana su yawan karantawa eh yarin ja ya yawan karanta su sai wa an ubaidillah bin abdullah qala خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم قال بقاف وقتربت الساعة وقتربت نعم عبد الله بن عبد الله كي تشوى عمر ياهوتو أران العيد kenan kayan awar sallah ya tambayi waƙin lesi me ya annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a irin wannan rana me ya karantawa tabbatar mai da cewa ya karanta qaf da aka tabbata sa'a kenan nan yanzu kawo magana kenan da an kawo sutul ala ce ce kullun kenan kaga shi wannan abin da ya kawo kaf ya kawo da aka tabbata sa'a ana gadan ko an sha tsayi wannan kare mutane suna jaje wancan ma an kai liman ya ta jaje liman ya dogo raka balle wannan to da kenan ne ya kada kenan ba kullun ba ke keɓanta sura amma yana yawan karanta su ne shine fiqh magana kenan aka kenan akan da wasu daban da basu ba sai alkhutubatu ba'daha maganar khutuba a bayan idi me yasa ake yi a bayan idi ba kayan i ba kayan kamar sanar juma'a ana da kayan sallah ko me ya hujjar yin ta kayan kai bayan an sallah an kare ga hujjar haka an ibn abbas qala شهدت العيد مع شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه abdullahi bin abbas ke cewa na halarci idi tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka na yi da abubakar na yi da umar na yi da usman duka wa'innan yusalluna qabla khutba suna yin sallah kayan khutba shine hujjar kenan a sunna idi ana sallah ana khutba bayan sallah sai as-salatu qablaha wa ba'daha sai sallah da ake kahin idi shin akwai sallah ƙabiliya kahin idi kuma haka bayan idi akwai ta nafila an ibn abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla yawmul fitr raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ranar fitar raka'a biyu bi ba sallah kahin idin kuma bai ba sallah bayan idin wani shine hujjar babu wata nafila ta musamman kahin idi ko bayan idi yanzu sai matsala da muke ciki a yau ta zaka ga ana yi ko muna nafila an an zo masallaci a ranar idi asali idi ba shi da nafila abiliya ko ba'adiyya mana kayan idi ko ba idi dalilin ma da ya kawo misali a nan muke yin nafila a masallaci saboda masallaci zaman kanshi yake kuka isko shi masallaci in me ka zo masallaci shawara ka zo karatu ko da abin in me kaka masallaci shi iya da haƙƙi kakka zamna sai ka yi sallah raka a biyu wannan haƙƙi na masallaci shine kenan ko da idin ka zo masallaci za ka yi wannan nafila ba don idi ba a nafila ce ta masallaci teatar masajid ita ce kai wannan shine magana duk da wasu magabata ta farko an samu masala masu ganin a idin wace ba a yi aikin sabon mahiya ba sa yi don nema abin horaira magana cewa wasu na fila sun zo idi ka sa da layin a far'aita da zina aka ta yana haɓar da sallah aita da zina haɓar da sallah so ka sa layin masu hana sallah abu rai ce so hana yi sallah ake so abu rai ya kasa hanawa a yi to amma me magana mai gaskiya tun da manzan Allah sabu zai don manzan Allah ko a juma'a annabi ya zo ya sallah akwai sallah kyawara ba shi liman ne kenan dan biyi ba ba amma ganin sahabbai mayya su ba sa yin nafila in sun zo hilin idi shi ne hujjar kuran wani bai tabbatar da haka nan amma abu duk da abu hurairu shi kasa hana wa ya cikin tsoron hana sallah amma dai a masallaci wannan an ka zo namu wannan masallaci nan masallaci kai sallah dalilin masallaci ba dan idi ba aka wa nafila kuma nan ya karkarantar da mu cewa kenan babu nafila qabliya bayan idi in je gida in yi nafila kamar na juma'a da ake mata nafila ba'diya bayan an yi nafila bayan salar juma'a akwai nafila annabi ya koma gida raka'a biyu tunda an samu ibn umar yana raka'a shidda ma a makka tamma shi ma ce a madina raka'a biyu ke a gidan shi nan kaman ba ya zo a makka ba gida bane kenan sai ya shirya wanda zai ta a masallaci yana raka'a biyu hudu har zuwa shidda ibn umar yana raka'a biyu a makka kuma ya yi gaba ya raka'a hudu aka tambaye ce haka manzon Allah yake yi sallama kamar sai annabi sallallahu alaihi a makka a madina in ya juma'a tun shi ke in je gida yake yin nafila raka'a biyu wannan shine magana ta sallah ko bayan idi yan wannan masalar bai ka anan ba masalar ramuwar idi an yi shi an kare bakana wannan abin da ya zo nasi karar a kan shi ba mutum guda ba da asar idi abin na jama'a amma na jama'a wannan akwai isa masu malamai suna ga ana iya kai ma karama ka irin da ake idi amma gaskiya babu nasi zahiri da ya kama mutum guda ya idi amma jama'a wa misali munan garin ya kai misali ba mu labarin sallah ko mushkila ta irin matsayin da muke ciki misali a hannun sallah kamar su a Nijar sun kawo ta doka gwamnati bai ba an ce gwamnati ba ta addini amma he ta hana sallar idi gwamnati Nijar ko a ba ta addini ta ce ko amma ya shiga shigula ta ce kakku idi duk da sababin abin da ya kawo haka lokacin na alama lokacin wani alama lokacin transition na alama kusan transition ne an samu rikici na idi a garin caduwa an bambance ba caduwa aka yi aka shawo aka tsaye namomi aka tsaye na wasu alama ko an shi'a ne an shi'a ne galama an shi'a ne an shi'a ne a caduwa suka yi hada da jandarmomi suka ce jandarmomi da dama ba ɗaya ba biyu ba suka kashe sun ji gama na haka san ba suka suka zo suka tunkare su ashe su da makami wannan sababin kashe na jandarmomin kenan ya kawo aka ɗauki matakin wannan na ran ka samu rikici suka tsaye da idi biyu a yi ɗaya yan uwa hatta da musulunci zai so hatta malamai ƙasar kamar albani iyaka mas'alar saɓani da al'umma ke samu a yau na idi daban-daban wannan yabu kasar shi wannan yabu wannan kasa saudiya ko ina ya ce wannan masala asalin idi ya kawo ta ruwaya na na na fitar yamma fitar nasu adha yamma fitar nasu idi na fitar da mutane ke ci haka na layyara da ake yankawa ƙarshen wannan ruwa yake cewa kenan kan haka abin da ya yi duk da cewa magana mai ɗaya jambur magana mai ƙari asalin shari'a ba ta ce ba in an gani a ƙasa kaza kusa ka kaza ta yi wata wannan wannan bai babu hujja kai babu hujjar aiki da ƙasa in dai wata al'umma sun taji ya kowa ta mace kahin a samu wannan wa al'umma musulmi ba su haɗa kansu ba wajen idi guda ya to yanzu ke nemi aiki da wata ruwaya da gudun fitina ko wata ƙasa ta yi da ƙasar ta kai a yi aiki da idin ƙasar garin ku yi aiki da al'ummarku kayan a samu haɗo kai gaba ɗaya ce maimakon a gari guda ka sami kowa da idin shi zanen da ya ce radda ake kinan idin abin da ake so a yi tarayya tare wurin ciki da jama'a da kowa da kowa sai ce wani ƙarfin magana kenan misali yau an ce misali yau na idi a ƙasar ku idan kowa zai fito kai idin ka wani rana kan wannan magana ce suke kawo magana amma to yakan yi ya huce yanzu misali ba mu labari ma ashe tun yi a yi idi ya za a yi an samu annan salama ya yi ramuwar idi wata ran annan salama yana azumi ne ba su ga wata ba a madina kuma yanzu babu abin communication na kawo labar garinsa wani ya cikin hujja mata jamhur ta cewa ba aiki da gari kaza sai ba a ga wata a madina ba aka ɗauki azumi na talatin ga wata wuni guda sai da la'asar hema bayan la'asar sai wasu fatake karaban mutake karaban yan fatake masu wurin umma masu tafiya nesa sai ga wasu fatake sun zo garin madina da la'asar bayan a can ba a can bayan la'asar suka isko ana azumi a madina suka a yau ai mutun jiya da magariba a wani gari kaza mun ga wata annabi sallallahu alaihi kaga nan aiki kaga ta yadda aka ce tun jiya dare aka zo madina aka wuni yadda kasar aka zo ta yi akwai nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi shela a garin madina la'asa ta yawa ai mace a don a takin ta yace kowa sha ruwa yace kowa sha ruwa kuma gobe mu je mu idi sai kaga musulunci ba hukumta ba baka gwada a da tunda man kai al'asar ahim ida ka ayi kaza kun ce kowa sha ruwa kuma ai shela kowa sha ruwa bayan la'asar ita kuma gobe ya muje mai idi sakama kullum daga musulunci an gaga mutum hala mutum ya ɗauki bakan shi ba kumci kan abu sam abu na samfil ba ba ba bakan shi gaskiya magana Allah taimake mu kenan wani in ta kama an aike na ana iya ramo shi washe gari aje ayi a idi kabbara eh a wannan waje ba iya maganar kabbara ta idi haka a tagawa da ɗaya ne za ka ga wasu in sun yi kabbara za su allahu akabar al'adu daga hannu eh abinda aka yi ta da malamai ke cewa gaskiya an samu ibn umar na yi amma abinda malamai suke rinjaya suwa a nan sallar salama abinda ya tabbata ga sahabbai a nan manzan allah hannu ɗaya ke ɗagawa kina abinda ya yi ƙarihi ɗaga hannu guda lokacin kabbara ta harama haka a sallar idi haka a gawa ba sauran kabarorin daga hannu guda ya tabbata ko in ka daga hannu guda shi ke ne karki hannunka shi ne abin da ya zama hujja ya karhi eh da kabbara ka gurin muna magana kabbara akwai ta ma ban kabbara daga hannu na farko sai gurin sauda ko in Allahu akbar in Allahu akbar haka ne sai ma yustahabbu yawmul eid abinda ake so a ranar idi ayi yace mana amana kenan ba dole ba al-iqtisal wanka ana san idi ana san wanka a ranar idi he kawo ruwaya cewa na gaba mun kata na bai yace an ali radiyallahu anhu أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى أما أنا سيدنا تنبايا كان وان كان عبادة yace wankan wankan juma'a da wankan arfa wunin arfa da wankan sallah ta azumi da wankan sallah ta layya anan za mu hadisi mai kufi ta ce maka magana ba abin mai kufi ba ba haka wannan za mu ga ya ambaci wanka wanda a ciki akwai wajibi na juma'a wannan shi na juma'a ruwaya daban ta kawo kuma hadisi marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usul yawmin juma'a wajibun alkul mutalimin annabi ya tabbatar da usul yawmin juma'a wajibun muna nasoshi suka tabbatar da wankan juma'a wajibi ne amma wannan babu nassin da ya kawo wajibcin shi ya kawo dogara wannan ruwaya dai akwai shi ta saka magana magana kenan ana iya yi akwai shi duk da sun zo ya kawo wanka hudu amma shi na juma'a nassi karar ya zo daban mai zaman kanshi wanda ya tabbatar da wankan juma'a shi wajibi ne ba mustahabi dan kakace an kawo ana an ce mustahabi ne a shi yana nasu nashi na zama kanshi ba wannan an kawo wannan ta sai na ali na dai akwai wankan sama suke cewa ma ba mu wanka ran idi ma dan babu hadisi murfu'i ya ce ba kan babbe cikin mustahabi ma wasu malamai suke inkarin shi da rashin ruwaya hadisi murfu'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi shi magana kenan sai ga wasu sun ce ba a yi shi ba amma shi ne hujjar shi ne azam sayyidina ali ya jero wankuna na ibada kuma ya kawo wannan lawala bayan magana ta abinda ake muna an bato yanzu abinda ake so a yi a ranar juma'a yanzu mun ji magana ta wanka ko sai abu na biyu lubus ahsana thiyab lubus ahsana thiyab sa kyakkyawar tuwa a yi kwalliya a sa a yi ado ya musulunci iya san ado عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء ya kawo ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa abla ibn abbas ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa wata wani godo ko wani mayahi ja ja kasan akwai masala ko sabanin malamai kan sa jan kaya dalilin cewa annabi ya hana na al mu'asfar mu'asfar iya iya rinjaya zuwa ga kala ta ja mai duhu ja wata ruwaya wadda imam bukhari ya ka muslim ya kawo ɗaya tun zaba ke cewa ban taɓa gaba wani mahi kyawu cikin cacacayi fi hulatar hamara ban gaba mahi kyawu cikin jan kaya ya ka zilimma mai gashi bakin nan kaza hita kalmar da musamman kawo hulatul hamara kina ga annabi cikin ita bai gaba wanda ya kyawon shiga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gashi cikin kwamfulan kaya kenan da rida da izara da jajaye hamara a ji to wannan ke malamai ke cewa to ina magana hana sa jan kaya ina ga mashahur hasan cikin qalbul bi fiqh musallin ya kawo wannan mas'ala duk da an samu ibnu qayyim na magana wani masa'alar cewa iya rijiyar da kurin har sajan kaya ya ce yi magana da aka yi ta wancan ja ba ja ba ne ba wur jan yi yawa amma ja wur gaba daya an hana ina ga cikin malaman zamani a yanzu abu saƙar huwani iya kawo magana yake kawo misali yanzu ai an san wannan hiramin rawanin na saudiya a ce ka ja ko da hori da baki ko ya ce jan wuri ne ai akwai dan murya ciki amma take ja he yake ce wai wancan sahabi da ya ce ga cikin jajayen kaya komple yace saboda jan ne herin jaye ba jan bane ba gaba daya a mashahuru ke ce gaskiyar magana lafazin wannan tawili fa'inta ce ta abu yace idan muka dauki mu'asfar yace mu'asfar wani launi ne na ja ba dukan irin ja wani abu rini ne ja kaga tamtacce jawa misali jawa ko jawo jan jawo da bayan ke sauran ja ya ce wannan shi musu rasu abin da ke cikin ike cewa shi gaskiya ce iya ga magana ko ci aurinta a bar nasi yadda ya zo a nan sanar sama yasa jan kaya wannan mu'asfar abin da aka rina da mu'asfar ya ce haramu ne shi aka ya tsaya sai inda mu'asfar ne aka yi rinin shi annabi ya hana bi ce jakun annabi dan lafazin hadisin cha mu'asfar bi ce amar ba cha yi mu'asfar wannan magana ce da malamai ke kawa kawa irin wani wuraren kenan mutum ya kaurace mai jan gaba ɗaya shi ya yi fita daga cikin saɓani shi ya lahiya ko amma dai kakka matsa ga wanda ya kawo wancan magana ko ya sa kakka matsa mishi da yawa yanzu muna maganar kenan annabi sallallahu ya sa wani gwadau mayaki ja a ranar idi ya nikin sabo ya tabbata annabi sallallahu yana da kaya hadam hamami adan alhariri ko a gihin iya da alkebba wanda iya sa ta in baki sun zo da ranar idi ko ajuma iya sa su iya ado iya kwalliya kenan ana son kwalliya a ranar idi magana kenan sai yace al-akal yawmul fitr qabla al-khuruj kuma cikin abin da ake so a ranar idi a ci abinci a ranar idi na azumi kayan a huta zuwa sallah wannan an yi so a ci abinci kayan huta idi idin azumi ya ce an anas qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmul fitr hatta yakulu tamarat manzan sallallahu ya kasance bai huta zuwa sallah a ranar idi na azumi har sai ya ci yan dabilai yan dabilai ke ya ci dabino kayan huta wani shine sunnar kenan cin abinci kayan a huta idi na azumi wannan ruwa imam bukhari ya kawo haka imam tirmidhi yace ta'khirul akali yawmul adha hatta ya akul min udiyati kuma ana so a yi jinkirin ci a idi na layya ka a ci hatta ya akul min udiyati har sai ka ci daga naman layyaka kenan kanka ci abinci ka ta idi in ka dawo daga idi sai a yanka ma layyaka ka fara ci da ita to nan wanda ba shi da layewa maganar ai ba laye ba shi dai abin da ka so gurin a jinkirtar da abinci a ranar idi na laye kuna amma baka da layya kakka ci abinci ka bari sai bayan idi ka ci shi ne kuma magana inda mai layya ne har sai duk da ana kawo wasu na kawo masalar ya fara cin anta tuni sai hanzuni na bincika mun ga wani nassin da ya tabbata wanda ya kawo anta a fara ci illa me wani abin na fahimta maganar a cikin nama anta ta yi gaugawal da huwa da gaugawal huddawa da ya shi daga an kare daga an yanka an hura rago daga an yanka rago an ai janyawa a yanka anta ka yi a kare hida ma ka ɗaura kan wuta shi da kuma anta ta yi gaugawa saukin da ruwa kuma saukin huddawa daga cikin naman layya amma ba sai ba an duka naman ragon kun an tace sa ta gaugawa ta dahuwa a dan taba da ta kurin yauwa shi wasu ka ce ma gwa sa gimciki wasu mace suke azumin layya wasu ɗauka suke azumi ne akwai masu niyya ma ta azumin layya eh haka ma sahur ba haka ma sahur to gaskiyar magana ba a buƙatar sahur kuma ba azumi ba ne eh babu azumi a ran layya duk idi ma babu haramu ne idi azumi ran idi ko ne ma haramu ne azumi ko na ramadan ne haramu ne karama a ranar idi kenan abinda ake a idi na layya ana ce ana imsaki ne kayan baki ne ake kayan baki ne ake kame baki ne ake ka a ci abinci sai bayan an taso daga idi dan wani doka yake me ya don wani za a zo daga azumin da me iya rabon ma ya buga iya jin yunwa da kishirwa babu babu mahauci sai ka wani ka an zuwa labi bai taɓa karya ba gari sai ka ruwa abin da ka zuka ce buɗe baki an yi so a yi da biyu don ba da biyu ma kenan zuwa ci abinci ka yake buɗe bakinka don abin da abin da ka samu kenan dan babu ba ka samu mahauci ba ba ca dole dole helayyen a wani bai layewa haka ba ka samu mahauci ba kun sha ruwanka ka ba kanka wala ka roka azumi ne an kawo rago la ba azumi bane ba kurin da ana so a jinkirta inda layya a samu damar cin layya amma ba abu ne wani wajibi ko dole he layya zaci eh wannan me yake cewa wani kullum sai ga baiwa abu ne sample kowa ya zama to ya waye gari shi kashi limamu ma bai ragon ya zai yace wannan magana da yayi ta ta'khirul akal yawm al'ada hatta yakul min hudati an so ayi jinkirin cin abinci a ranar idi na layya har ka ci daga layyaka an abi buraida أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النهر حتى يذبح annabi sallallahu ya kasance in ji abu burburu daga ta annabi sallallahu alaihi ya kasance bai huta a idi na azumi sai ya ci abinci kafin ya huta kuma a idin layya bai cin abinci sai ya yanka dabbar shi ta kwaita abinci nan yanka kawo sai mukhalafatu tariq saba ma hanya mana an ka bi ta nan wurin zuwa wurin dawowa sai ka bi waccan shi kan saba saba hanya ka bi nan ka bi can shi ma sunna ne an jabir qal كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق. الإمام بخاري كان رواية na abin da jabir ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in a ranar idi khalifa tariq iya sauya hanya in ya bi ta nan wurin zuwa dawowa ya bocan kenan shi ma cikin mustahabban ranar idi akwai saba hanya kenan mun ji mustahabbai guda biyar da an bato wanka sa sabon kaya cin abinci a idi na azumi kayan a ta idi na hudu jinkirta cin abinci a idi na layya sai an dawo daga sallah an yanka dabba an akwai dabban kuma na biyar saba hanya an an je ta nan a dawo ta nan ina ganin kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته